رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da nawa ne watan turawa ha 20 da nawa ne watan turawa 25 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 to a shekaran jiya mun tsaya akan aya ta 146 zuwa aya ta 147 an gane ko duk da yake mun karanta aya ta 147 zuwa 148 kenan a yau dai zamu tashi akan aya ta 146 zuwa aya ta 147 ba mu samu damar yin karatu jiya ba saboda uzuri da ya gitta wani ɗaya daga cikin yan uwa yan jarida masu aiki a nan gidan TV da rediyo na Bonfere Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa kuma Allah ya gafarta ma dukkan mamatan musulmi gaba daya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala mu da muka yi saura Allah ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani Allah ya sa mu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya da kuma bayan mu da za ta zo bayan mu to za mu tashi kenan akan wannan aya muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran mamalin usman Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu wannan wawun ɗin malamai sun yi mata fassara guda uku ma'ana kenan matsayi guda uku wannan aya take da shi a wajen tafsiri waɗansu daga cikin malamai sun ce shi wallazina kazzabu bi ayatina wawul aqfi ce to in an ce wawul aqfi shin an yi atafinta akan abubuwa nawa wasu ka ce tunda an ce sa asrifu an ba da labari to kuma ga wani labari wallazi na kaddabu bi ayatina sai zamanto atfu khabarin ala khabar waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a wato wawul atfi ce amma tana da alaka zalika bi annahum kaddabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin sannan aka ƙara wallazi na kaddabu bi ayatina sai zamanto atfina akan zalika an ƙara shi waɗansu kuma suka ce a'a wawul isti'nafi ce shine an ƙare wannan magana kuma ga wata magana sabuwa an shiga cikinta to duk yadda ta kai ta kawo almuhimmu waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wata'ala suka ƙaryatar da haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala habitat a'maluhum an bata ayyukansu dan wato a kawo maka wani hukunci na daban dan kada ka ji an ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina kuma yanzu aka dawo aka sake cewa aka sake cewa wallazina kazzabu bi ayatina sai ka aza kamar babu wata fa'ida a'a can ana son a nuna maka dalilin da yasa wancan ciwo ya same su da girman kai da kuma hasara da suka tabka ta duniya da lahira sannan kuma nan ana son a nuna maka cewa ayyukansu sun lalace kenan shi nan kazzabu bi ayatina ya zo ne dan mi dan a ƙara wata magana a kansa karrarahu liya'tifa alaihi ko karrarahu liyazida alaihi duk malamai suna faɗa almuhimmu dai habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace saboda mi saboda ba a gina su akan tauhidi ba saboda ba a gina su akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba aiki zai baci ko dai ya zamanto ba a yi shi kan tauhidi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منثورا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ko kuma a gina shi ba akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba idan ko ba a gina shi akan sunna ba Allah ba zai karba ba wa in tuti'uhu tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sannan kuma hadisi na ummul mu'minin Aisha dake cikin sahih Muslim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am sannan kuma hadisin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha dake cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad za a mayar maka da abinka dan haka dole aiki yana buƙatar tauhidi kuma yana buƙatar ikhlasi in kai musulmi ne bayan tauhidi ya tabbata sannan kuma yana buƙatar mutaba'a a dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato kamar jirgin sama ne tauhidi shine motar ko injin motar ko injin shi kuma ikhlasi shine fikafiki na daya shi kuma mutaba'a yi dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fikafiki na biyu baiwa jirgi ya tashi babu injin babu motar baiwa jirgi ya tashi yana da fikafiki ɗaya dole sai hada waɗannan abubuwa guda uku Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ce habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci sun lalace dan kada ka taɓa sawa tsammanin cewa aikin da kafirai suke yi suna da lada a wajen Allah ba su yi ba don neman yarda Allah hal yuji zauna illa ma kanu ya'malun Allah ce hal yuji zauna ai ba za a sakan ka musu ba wagga hal bi ma'ana ma domin hal in ta zo bayan illa to ma take kuma ai ma yuji zauna illa ma kanu ya'malun ba za a sakan ka musu da komai ba sai abin da suka kasance suna aikatawa Allah shi muna tsari Allah ce wattakhadha qaumu Musa wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين malaman tafsiri suke cewa wattakhadha atafina akan kissa wa wa'adna Musa 30 lailatan domin labari ne ake basuwa na annabi Musa an bada labarin alkawali to yanzu kuma sai aka ci gaba da bada kuma wani alkawali wattakhadha qaumu Musa wani labari nake son da ci wattakhadha qaumu Musa mutanen annabi Musa sun riƙa su wane ne mutanen annabi Musa su ne bani Isra'il kaga ya kawo su qaumu Musa qaumu Musa su ne bani Isra'il dan Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul shu'ara kazalika wa awrafnaha bani Isra'ila fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa dan ne maka ashabu Musa su ne bani Isra'ila din daga cikin su akwai su kenan nan ƙaumu Musa ana nufin bani Isra'ila, min ba'adihi bayan annabi Musa nan ba ana nufin bayan annabi Musa ya mutu ba, a'a nan min ba'adihi ai min ba'adi zihabihi, sai ka ƙaddarta zahab, in ji malaman lugha ba a cewa zihab, an gane ko sannan ko ko ka ƙaddarta wato min ba'adihi ba ka iya ƙaddarta min ba'adi mautihi domin annabi Musa a wannan lokacin bai mutu ba. An fahimci wannan da kyau, almuhimmu dai mutanen annabi Musa sun riƙa min ba'dihi bayan ya tafi wajen haɗuwa da Allah min huliyihim daga kayan ƙawa nasu an gane ko imamu Hamza da al-imamu al-Kisa'i sun karanta min hiliyihim an yi maha'un kasra sannan kuma an yi malamun kasra kuma ya untara da shadda min hiliyihim imamu Yaqub al-Hadrami ya karanta wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min halihim sauran ƙura sun karanta wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim kinan kana da min huliyihim kana da min hiliyihim kana da min halihim to menene alaka tsakanin waɗannan kira'o'in aiki ne to da huliyihim da haliyihim duka jam'i ne na alhaliyu alhaliyu shine kawakinan qira'a ta imamu yaqub ta zo da matsayin abin alhaliyu a matsayin kawa kenan jinsin abin kawa huliyihim kuma kayan kawa domin abubuwa ne waɗanda aka tattaro to kenan ya an kai zan huliyi a larabci sai suka ce wato haliyu shine guda huliyu asalin shi huluyu huluyu shine asalin shi domin hali sai a ce huluyi kamar fals sai a ce fulus to da ya'un ta haɗu da wawun sai an ka maida ta wato ya'un sai an ka ce huli to amma wanda suka karanta da hiliyi saboda mi saboda wato kasra ta lamun tarin jayi kasra ta abin nan ta ha'un sai an kai itba abinda ake kira al itba a cikin ilimin larabci to wannan shi ne alaka wanda kuma dama suna ko da ya kare da wawun ko ya kare da ya'un haliyu hiliyi wato abin nan ana iya maida shi asa isiyu ai asawani ne dalwun diliyu dalwun ne kenan da wawun da ya'un in sun haɗu ko da ya'un da ya'un haliyu huliyu an gane ko ya'un ne guda biyu kuma dukkan su sai an ka abin nan aka maida su ya'un guda biyu kenan da wawun sun haɗu da ya'un ko kuma da ya'un da wawun suka haɗu duk dai ana abin nan dashi ana maida shi wannan qadiya ce ta sarfura ta lugha min huliyihim daga kayan kawarsu ko min halihim to babu matsala mun ce qira'atu yaqubu hali ta ce guda wadanga huliyu kuma mun ce jam'i to ya za a yi da wannan mas'ala sai malamai suka ce a'a mufrad in an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i sai mun fahimci wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bai ce wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha ba kuma duka ni'imomin Allah ake nufi domin idan aka ce inda za ku lissafa ni'ima Allah ba za ku lissafa ba to a inda ya ce ni'ima guda ke nufi ni'matallahi da ka ce tsaya ai ka lissafa kenan ni'imomin Allah subhanahu wataala ake nufi ina fata an fahimce ni duk da yake suna cewa a'a inda za ku lissafa ni'ima Allah daya ku bi diddiginta da abin da take kawo muku da alkhairi ba za ku lissafa ta ba wannan tawili yayi nisa kwarai ina fata an fahimce ni almuhimmu min hulihim na daga kayan kawarsu a to an ce kayan kawarsu alhali kuma a can cikin suratu taha sai aka bayyana cewa kayan ba nasu bane sun ari kaya ne daga mutanen fir'auna ina fata an fahimce ni ranar sallah saboda su yi sallah tasu daga nan sai suka dauri anniya suka gudu to kuma na an ce nasu ne kaga nan an ce nan abin nan nan nasu ne bani isra'ila can kuma cikin surtu taha an faɗa cewa ba nasu bane domin mi domin sun ce wato qala fa ma khatbuka ya samiri inji Allah qala basurtu bima lam yabsuru bih fa qabattu qabdatan min athari rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi sannan sun ga ma annabi Musa ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna hummilna awzaran min zinatil khawf kaga sun ce an ba mu waɗansu kaya ne na kawo da muka suka karɓa aro ranar da suka so su yi sallah da daddare suka gudu to nan kuma an ce tasu ci malamai sun yi magana cewa a'a dama ga azabar da fir'auna ya ba su duk abin da sun ka tafi da shi ne fir'auna ai musu ma biya ba di yadda irin abin da fir'auna ya kashe musu waɗansu kuma suka ce a'a bayan an halakar da fir'auna dukiyar ta koma tasu waɗansu malamai suka ce a'a ai dama asalin halittar waɗannan kayan ƙawa don masu imani aka yi su to idan suka dawo gare su sun zamanto nasu domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul hiya lil ladzina amanu wato qul qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya dama Allah ya yi su don masu imani amma kafirai kawai dai sun samu dama ne su amfana da su don duniya ba ta da wata kima a wajen Allah nan dai min huliyihim almuhimmu wato al'idafa ta atili adna mulabasa nasu ne saboda yanzu a kansu wato su adda su ijilan sun riƙi kinan ittakhadhu ijilan sun riƙi ijilan abin nan wato dan mariki jasadan waɗansu malamai suka ce sifa ce na'atun na na ijilan duk da yake ya zamanto na'atu bai dace ba kuma ya zamanto jamid waɗansu suka ce a'a badalina da ijilan da jasadan duk abu guda ne wato ba ana ijil ne na jasad jiki waɗansu kuma suka ce a'a atfu bayanin an ƙara shi na dan a ƙara maka bayanin kowane nau'i na ijil ake nufi shin mai jiki ne ko ba mai jiki bane to dan a kawo maka a nuna maka mai jiki ne al ijilu tana nufin maraki jam'in sa ajajila amma ala ghairil qiyas inji malamai ittakhadha surriqa asilin shi wato asilin shi a khazani to in an ce akhadha sai a ƙara alif da ta'un a ce itakhadha to kaga da ya zama to ta'un an ƙara ta itakhadha sai aka ga alif kin ana iya mayar da ita ta'un sai aka maida ta ta'un sai zama to alhamza ta koma ta'un sai zama to itakhadha idan mutum bai karanta sarfu ba ya za a shi fahimci wannan almuhimmu dai mutanen annabi Musa sun rike ijilan dan maraki jasadan mai jiki allahu khuwarun lahu yana da khuwarun kuka an gane ko alkhuwar shine saut kuka wanda yake yi an gane ko to nan akwai abin da aka shafi shine malamai suka ce an shafe maf'ulun bihi asani kenan mi suka rika sun riki dan maraki a matsayin mi ilahan abin bauta amma duk cikin alkur'ani ka ji hikima ta Allah subhanahu wata'ala duk inda an ka kawo sun riki dan maraki sun riki dan maraki wannan kissar ta zo cikin suratul baqara wannan kissar ta zo cikin suratul a'raf wannan kissar ta zo cikin suratul taha amma babu inda Allah ya kawo sun riki maraki sannan ya kawo shi ilahan fati ya shahi shi ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده bai kawo ya ilahan kaga shi yana matsayin abin bauta ne ina fata an fahimce ni an faɗi wannan an gane ko sun mattakhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun nan ma an kawo shi wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu huwa ba a kawo shi ba duk cikin alqur'ani ba a kawo ilahan ba abin bauta malamai suka ce saboda bai cancanta ba ma a kira shi ma abin bauta shi yasa Allah ma ya shafi amma in ka zo cikin tafsiri ko cikin lokacin da ka san akwai maf'ulun bihi athani sai ka kaddara shi amma ba dai cikin alqur'ani ba ina fata an fahimce ni Allah ya ce alam yarau shin bu su gani ba annahu la yukallimuhum cewa shi wannan marakin baya yi musu magana wala yahdihim sabila kuma ba zai iya shiryar da su hanya ba ka gani yana daga cikin amfanin Allah an gane ko a gane abu ubangiji da zamanto yana magana kaga wanda sun ce Allah baya magana gashi Allah ce wa kallama Allah Musa taklima alhali daga cikin dalilan da Allah ya nuna cewa wannan dan barikin da suke bauta ma bai cancanci zan Allah ba baya magana sun dundum ma dundum bai magana kenan la yukallimuhum bai musu magana to kai yanzu ka ji Allah ya ce daga cikin abin da ya samu raki bai cancanci zan abin bauta ba rashin magana kuma ka ce Allah subhanahu wataala baya magana subhanallah alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila a cikin suratu taha sai Allah ce afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla bai mayar musu da magana kidan idan sun yi magana bai mayar musu da magana wala yamliku lahum darran wala naf'a sannan baya musu amfanin komai kuma bai wato wala yamliku lahum darran wala naf'a bai iya tunkuɗe musu wata cuta sannan bai ja musu wani amfani kenan ko in dai har gaskiya na kana bauta ma Allah to Allah nan ya kamata a ce yana iya tunkuɗe maka wata cuta Allah nan yana iya taimakonka lokacin da kake da buƙatar taimako Allah nan yana magana ana tattaunawa da shi amma Allah ya zama sun dundun ma dundun kawai haka ai zo ai taimai sujada kai wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah subhanahu wata'ala ce to ittakhazuhu sun riki wannan dan maraki kaga nan ma ya shafe shi ai ittakhaduhu ilahan duk inda ka diba cikin qur'ani shahe yake sun riki wannan dan maraki abin bauta wa kanu zalimin sun kasance azzalumai za azzalumai shine wato saboda sun yi shirka dama shirka tana daga cikin wato zalunci maratib ne akwai zalunci wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai zalunci wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci to zaluncin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci shirka an gane ko wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah shi mun tsari da shirka Allah subhanahu wa ta'ala ce walamma suqita fi aydihim ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
to bayan wancan abun ya faru Allah subhanahu wataala akwai mas'ala mai muhimmanci da nimmanta a ayar da ta gabata da yace alam yarau annahu la yukallimuhum malaman tafsiri suna fassara wannan wannan wurin ra'au annahu la yukallimuhum shine kenan wato sun ga bai iya shiryar da su domin lam tana mai da fi'ili mudari'i ya koma madi wannan babu wata matsala an gane ko yarau suna gani lam yarau yarau da suna gani lam yarau bu su gani ba to amma da malamai sun ce wannan tana nufin yarau ta tabbata suwa alhali ko korewa ne an kai lam yarau to a ina aka samu kuma magana ta koma tabbata suwa sai malamai sun ce alhamza wannan alam yarau hamzatul inkari ne inkari yana nufin musu ya kore lam shi ma korewa to nafiyun nafiyu isbatin sai an ka tabbatar da magana dan kakkace malamai sun yi kuskure sai Allah ce walan ma su qita fi aidihim lokacin da wato suka yi nadama nan in an ka ce su qita da larabci sun wadi fi aidihim a cikin hannuwansu ba haka ake nufi ba a'a malamai suka ce kinayatun an shiddatin nadmi yana nuna cewa sun yi nadama nadama mai girma shine abin da ake nufi dama fi'ili a larabci yana da siga guda uku akwai fi'ilan da asalinsu suna zakuwa bil bina'i lil fa'ili akwai fi'illan da ba su zakkuwa sai bil bina ilil maf'uli akwai fi'illan da suna ɗaukar bina ulil fa'il suna ɗaukar bina ulil maf'ul shi yasa al-sheikh muhammad al-amir shanqiti a cikin rihlatun ila baitillahi al-haram da aka yi masa tambaya shin asalin fi'ili bil bina ilil fa'il ne ko bil bina ilil maf'uli yace to idan aka duba dai waɗansu fi'illai wato ba su zakkuwa lil fa'il wasu kuma suna zakkuwa lil maf'uli kenan dai za a ɗauki cewa asilin fi'ili asilin fi'ili na tsakatsakiya wasu asilin su lil wato asilin fi'ili lil fa'il ne waɗansu kuma lil maf'ul ne saboda ba a kawo nasu ba wallahu ta'ala a'lam bincike ne mai yawa kadiba cikin rihlatun ila baitillahi alharam akwai bayani mai yawa kan wannan almuhimmu walamma suqita lokacin da suka fadi fi aidihim a cikin wato hannayensu ma'ana lokacin da suka yi nadama waɗansu malamai suka ce fikin nan bi ma'ana ala ai wa umma suqita ala aidihim lokacin da suka fadi akan hannayensu domin mutum idan yayi nadama ya rasa abin da zai yi zai fadi rigif a ƙasa ma'ana dai lokacin da suka yi nadama wara'au annahum qad dallu suka ga cewa tabbas qad dallu sun bace qalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna in dai ubangijin mu bai mana gafara ba wa yaghfir lana ya gafarta mana an gane ko a wata qira'a kuma la illam tarhamna rabbana wa taghfir lana haka aka karanta ina fata an fahimce ni imam hamza da al imam al kisai da imam khalaf sun karanta la illam tarhamna rabbana ba rabbuna ba wato wa taghfir lana sai zamanto nan suna magana ne wato la illam tarhamna rabbana ayya rabbana idan baka yi muna gafara ba ya ubangiji wa taghfir lana kinan ka gafarta mana kinan nan uslubi sai zamanto al khitabul mubashir suna magana ne da ubangiji kai tsaye an gane ko qira'a ta jamhur kuma la illam yarhamna rabbuna rabbuna sai zamanto fa'ili ne na yarham kenan in ubangijin mu bai yi muna rahama ba yajin kanmu wa yaghfir lana ya gafarta mana lanakunanna minal khasirin za mu kasance daga cikin waɗanda wato suka yi hasara ina fata an fahimce ni to nan akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu tattauna kafin mu wuce mas'ala ta farko shine cewa wannan aya walan ma su qita fi aidihim wani lokaci suka faɗe ta kafin zuwan annabi Musa ko ko bayan zuwan annabi Musa kaga anan sai zaman to an kawo cewa sun yi dama amma ba a kawo annabi Musa ya zo ba amma malamai suke cewa idan ka kalli kissar cikin suratul taha sai da annabi Musa ne ya zo sannan mi sannan suka nuna tubansu domin annabi Haruna ya yayi su bari suka ki bari wala qad qala lahum harun ya ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa qala ya harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asayta amri qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli qala fama خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سننا أكا تتورا da su suka gane cewa sun bata ina fata an fahimci kenan nan sai zaman to akwai at-taqdim wa at-ta'khir ayat da za ta zo walan mas raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa wato ita ta kamata ta zo gaba sannan wannan ta zo amma malamai suke cewa a'a dan a nuna maka an yi gaugawa karɓar tuban su shi yasa sai aka kaddama wannan aya cikin qur'ani akwai ayoyin da suke da wannan mas'ala zaka iske su kamar wato kissa ta annabi Musa da ta zo cikin suratul baqara wa iz qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqara malamai suka ce ayat ta zo gaba ne amma wanda ya kamata ta zo wa iz qataltum nafsan فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون sannan wa izqala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqara domin sai da aka kashe rai sannan aka yi umurni da ayyankan amma kuma sai aka farsa can karshe dan a ja hankalinka sai ka zo karshe ina fata an fahimce ni duk da yake akwai sabani wanda yake waɗansu malamai sun tafi cewa a'a nizamin akan haka shi wannan yana daga cikin dirasa ta balaga ta alqur'ani ka gane akwai abu kaza wanda an gabatar da shi ko an jinkirtar da shi kuma ba haka bane kawai za a faɗa sai an samu dalili المهم سنك تي لئن لم يرحمنا ربنا قول لئن لم ترحمنا ربنا ويغفر لنا قوة تغفر لنا لنكونن من الخاسرين زامو كسانتي daga cikin masu hasara Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya karbi tuban su ina fata an fahimce ni wato da suka roki gafara wannan roƙon gafarar da suka yi an karba ko ba a karba ba Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin suratul baqara an karba وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم التي أتوبا faqtulu anfusakum suka karkashe kawunan su sai an karbi tuban su kenan Allah ya gafarta musu amma ta wace hanya ta hanya an sa su su tuba su kashe kansu to amma inda iskali yake a cikin suratul baqara Allah ya faɗi cewa cikin suratul baqara sai da ce summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuruna ko ba haka ba summa takhasum al-ijla min ba'di wa antum zalimun summa afauna ankum Allah ya ce to an yi musu afuwa kuma yace wa id wato wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum an ce an yi musu afuwa kuma an ce su kashe kansu a'a ba matsala bane an ce an yi musu afuwa amma ta yaya shi da kamata ka tambaye kakka kaka kalli ayoyin waccan ta riga zuwa a'a ta hanyar an umurce su da su kashe kawunan su ina fata an fahimce ni qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin su kasance zamu kasance da masu hasara hasara kuma shine mutun yayi hasara rayuwar mu da Allah ya bamu da abin da duk ya bamu a duniya da dukiya da ƴaƴa da komai idan muka bari muka shiga wuta mun yi asara lokacin mu wato shine abinda Allah ya bamu na rayuwar mu da dukiya da ilimi da karfinka da komai ka ba Allah don ka samu aljanna in ka yi wannan ka shiga ka yi hasara babba domin dan lokacin duniya takaitacce ne lahira kuma lokacin da bai da iyaka hasara wadda kafirai suka yi ta bi in ji malamai shine cewa kowa yana da wuri a aljanna da wuta dan wuta idan ya shiga wuta wurin shi na aljanna sai a ba wani an gane ko sannan kuma shi ko dan aljanna yana da wuri a wuta sai a ba a dora ma wani can can shi dauka shi karkara da shi ina fata an fahimci ni za a nuna ma dan wuta wurin shi na aljanna da yayi imani sai ya ƙara bakin ciki kamar da zo cikin hadisi na cikin wato sunan an-nisa'i sannan imamu suyuti ya kashe cikin ad-durrul mansur fi ulumi ad-durrul mansur fi at-tafsir bil ma'thur na imamu suyuti ya kawo wannan karkashin wannan ayata an taqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah almuhimmu kafiri dai wannan ita ce hasarar da yi kuma hasarar da kafirai suka yi bata tsaya akan wannan ba sun yi hasarar kawunan su sannan ƴaƴan su idan suka bi su su yi imani ba wallahi su ma an yi hasarar su qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin alarma Allah ce walamma raja'a Musa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى لوكتند النبي موسى يقوم إلى قومه زواج متاننسا ghadbana yana mai fushi asifan kuma yana mai hushi anan sai ya zama to a to ghadiba yaghdabu da asifa ya'safu min babi fa'ila yaf'alu sai malamai suka yi maganganu daban duka suna nuna hali ne na annabi Musa to amma inda iskalin yake shin ghadban yana nufin wanda a cikin hushi asifan kuma yana nufin wanda a cikin hushi to haka shin ta'kidi na komi waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ai hali ne na annabi Musa guda biyu waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a shi ghadbana shine hali shi kuma asifan hali ne na ghadbana huwa asifan saboda suna ganin halibi ba su zuwa lokaci guda waɗansu malamai suka ce a'a shi ghadbana da asifan duka suna nuna bakin ciki da wato da yin fushi kenan duka abu guda ne waɗansu malamai suka ce a'a ya an ce ghadban yayi hushi amma asifan ya kai matuƙa wajen hushi shi yasa Allah ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in lokacin da suka fusatar da mu wani malami mai fassara irin ta abin nan fassara turmi ya ce lokacin da sun ka kai mu kwano to kaga in ba direba ba ai ba babu mai gane an kai mutum kwano tun da in an take mota ne har ta kai karshe shi ne ake cewa an kai mota kwano to shi farko yace sun fusatar da mu bai san cewa ba kowa ne bai ke iya fahimta abin da yake so yace sai ce lokacin da sun ka kai mu kwano almuhimmu dai lokacin da annabi Musa ya koma ila qaumihi zuwa ga mutanensa ghadbana yana cikin hushi asifan yana mai cikin hushi kuma da bakin ciki me yasa annabi Musa ya hushi saboda Allah ya ba annabi Musa labarin abin da mutanen shi suka aikata ba wai haka ne yazo da hushi ba domin Allah ya faɗi wannan karara a cikin suratul taha ko ba haka ba yace qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa sai da Allah ba shi labari to lokacin nan annabi Musa ya komo zuwa ga mutanensa ghadban yana cikin mai bakin ciki domin ba a faɗi dalilin da yasa annabi Musa ya bakin ciki ba anan a'a labari Allah ya ba shi cewa mutanen shi sun bata sun koma akan shirka ban sani ba ko an fahimta qala annabi Musa ya ce bi sama khalaftumuni min ba'di tir da wato khilafa da kuka yi bayana ma'ana abin da kuka yi kuka maye mini da shi to nan sai malamai suka ce al-makhsusu bi-dhammi mahdhuf domin huwa ya kamata a kawo shi ne al-makhsusu bi-dhammi sannan kuma ina fa'ilin shi wannan shine ake kira af'al wato af'alul madhi wa dhammi a cikin babi na fiqh na nahwu sai kai musu karatu nasu na kansu malamai suka ce asalin maganar ai bi sa khilafatun khalaftumuni an gane ko wato bisa tir da khilafatun khilafa khalaftumuni wadda kunka abin nan kuka maye mini khilafatukum minni ko khilaf wato khilaf khilafatukum minni irin khilafa wadda kuka yi zuwa gare ni kina ya kamata a samu al-makhsus min dhanbi ya kamata a samu al-fa'il ma din ita ce fa'ili ko ko masdar kin zai zama tuwa fa'ili magana ce ta malaman nahwu mai yawa ka koma cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi zaka ga bayani mai fadadarwa bisa ma khalaftumuni min ba'di ma'ana tirdai da khilafa maiwa wadda kuka yi bayana domin khalafa yakhlufu shine ya mai bayansa an gane ko bisa ma khalaftumuni min ba'di tirda wannan khilafa taku a ajiltum amra rabbikum malamai sun yi magana guda biyu anan a hamzatul istifhami ce an gane ko a ajiltum amra rabbikum waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ya ajala an gane ko wato ajila na gaugawa shine nan ya ɗauki ma'ana ta sabaka kenan sabaqtum amra rabbikum kun yi gaugawa kun bar al'amarin ubangijinku domin Allah ya yi muku alkawalin zan je in karɓo muku shari'a ta tauhidi da attaura amma sai kuka yi gaugawa kuka je kuka bauta ma dan maraki waɗansu malamai suka ce a a ajiltum nan babu wani hasfu da wato bai ɗauki ma'anar wani fi'ili ba babu tadmin sai dai akwai alhasfu kenan a ajiltum an amri rabbikum kun yi gaugawa daga barin al'amarin ubangijinku na bar ku akan qadiyya ta tauhidi na tafi in karɓo muku littafi wanda za ku ƙara tabbata kun rikida kun canza kun sauya kun kama hanya wadda ba ita ba ina fata an fahimce ni a ajiltum amra rabbikum shin kun yi gaugawa daga barin al'amarin ubangijinku annabi Musa cewa alqal alwaha kina Allah yana bada labari sai annabi Musa alqa ya jefar da al alwaha alluna la at-taura to anan malamai sun kawo wata mas'ala shine cewa da Allah ya ba annabi Musa labari cewa mutane shi sun bata annabi Musa baya shakkan al'amarin Ubangiji ko labarin Ubangiji ban sani ba ko mun fahimta to amma me yasa a can bai jefar da waɗannan alluna ba sai da yazo iski mutanen sun bata sai malamai suka cewa wato shine abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ingantacce laysal khabaru kal muayada shi labari bai taɓa zamantuwa kamar da abin da kake gani ba domin idan kana jin abu tasirin da zai yi ma yana da wahala ya kai irin abin da kake gani shi yasa mutanen ƙasar China wato Shin suke cewa rubba suratin aghnat an alfi kalima so da yawa zaka ga wani hoto daya ya isa a yi maka sharhin shi da kalima dubu yanzu da in zo in ce maka jaki wata dabba ce mai kunne biyu mai kaza mai kaza tana ɗauka kaya tana yana kaza yana kaza duk wannan ɓata lokaci ne da na kawo ma hoton jakin ya isa rubba suratin aghnat an alfi kalima almuhimmu dai laysa alkhabaru kal muayana wato duk abin da mutum ya gani ba yake da abin da ya samu labari ba ina fata an fahimce ni dan gani ya kuriji inji malam bahaushe shi ma a cikin nashi hadisi wannan hadisi hadisi ne ingantacce ibnu abbas an gane ko ya ruwaito shi wannan yana cikin musnad na imamu ahmad sannan kuma wato imamu al-hakim shi ma ya ruwaito shi da imamu ibnu hibban a cikin al-ihsan ba cikin sunan nashi ba dan haka wannan hadisi riwaya ta ibnu abbas bayan riwaya ta ibnu abbas malamai suke cewa akwai wadansu riwayoyi waɗanda ba su ba akwai riwaya ta anas dan malik an gane ko wadda imamu tabrani ya kawo ta a cikin al-mu'jam al-awsat sannan kuma al-khatib al-baghdadi ya kawo ta a cikin tarihinsa sannan kuma akwai riwaya ta ibn umar tana cikin majma'u zawaid na imamu al-haythami ba haythami ba ka bambanta tsakanin sunayen malamai sannan kuma akwai riwaya ta abu huraira tana cikin wato imamu al-khatib al-baghdadi ya kawo ta a cikin tarihinsa shi yasa hadisin yana da hanyoyi daban-daban kakka san hanya guda ka zabura ka ce hadisi da'ifi na tana yawa hanya ɗaya ce ka sani sannan kuma malamai suke cewa wannan yake nuna cewa abinda mutum ya gani da idonsa ba ɗai yake da abin da bai gansa ba kenan tasirin ido yana da tasiri wajen kai labari a zuciya shi yasa haka hawariyuna suka faɗa kakkai mamakin abin da faru ga annabi Musa iz qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna kaga su gani suke so amma ba wai dan saboda su yi imani da Allah yana da ikon yayi haka ba wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم كاغا إبراهيم يا إيماني أولم تؤمن يتي بلا ولكن ليطمئن قلبي إنا سو إن سامو نسوا تغني أما تزوتيا إنا دا إتتبتتا kuma malamai suka ce ya tambayi kaifiyar yadda Allah yake rayarwa ba wai yana shakka bane da haka ai hattara masu kokarin fasarar alqur'ani wani lokaci almuhimmu dai hadisi wannan tabbatacce ne an gane ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma da an ka cewa alqal alwaha annabi Musa ya jefar da alluna sun fadi ƙasa to sai malamai suka yi riwaya cewa waɗannan allunan hatta takassarat sai da suka fadi allunan at-taura suka wato abin nan sun ka in an ce kasar shine abu ya ya karye ko sai mu ce sun kakkarya sun kakkarye ko ko sun tattake maganganu ne da da mai to waɗansu malamai suka ce hatta zuwa amin hashe sai da wani abu daga cikin at-taura ya bata saboda allunan su rige sun samu illa to a sheikh muhammadu al-amini shankiti a cikin tafsirinsa al-agbun namir wanda asalinsa kasu sukan sani aka rubuta a cikin wannan bayani da ya yi sai ya ce a'a cewa waɗannan allunan sun faɗi a ƙasa sun kakkarye sannan kuma a ce waɗannan allunan har wani abu daga cikinsu ya ɓata ya ce to wannan lam yaqum alaihi dalilun sahihun lamin kitabin wala sunna babu ni dalili ingantacce wanda ya tsauke na kaga na farko ya ce dalili na biyu ya ce ingantacce min kitabin wala sunna daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma malamai suke cewa a'a cewa babu dalili kan cewa babu abin da ya bata na attaura to wannan tabbas yana yiwa babu abin da ya bata don babu dalili akan haka amma cewa allunan bu su karya ba malamai suka ce a'a akwai asar akan wannan kuma wadansu sun inganta kadiba cikin jami'ut tafsir min kutubil ahadith za ka ga asar waɗanda an ka kawo waɗanda suke nuna cewa akwai dalilan da ke nuna cewa waɗannan alluna da attaura sun wato kakkari sannan kuma ka diba cikin as-sahihul masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustaz doktor hikmat bashir a jami'a ta madina an gane ko shi ma ya kawo riwaya ta imam wato tana cikin mustadrak na imam al-hakim wanda hadisi ya zo ce hatta takassarat sai da allunan sun kakkarya to anan ina so in ja hankalin ɗalibin ilimi kaga kowa duk mai bincike kan tafsiri a wannan zamanin ya san wane ne Muhammadu Aminu Shankiti in ma ma ana tsayawa wajen tafsiri a duniya an san kowa ne wannan malamin amma nan gashi ya faɗi wata mas'ala da aka yi bincike sai aka gano cewa abin da ya faɗa cewa babu dalilin da ya inganta sai aka gano akwai dalilin da ya inganta wanda ke nuna cewa allunan sun karya da haka ɗalibin ilimi ya zama yana da ladabi kuma wannan zai nuna maka cewa kuskuren malami ko koyaye wata magana bai samu ɗari bisa ɗari ba ba shi ke nuna ba malami ba ne na fata an fahimce ni balle dan wani malami yayi kuskure ɗaya ko biyu sai a samu damar da za a zuwa a yamfana shi a nuna cewa wani mutumin ba malami ne a manya manyan malamai na duniya suna iya su yi kuskure su gano kuskuren su su dawo yin kuskure kuma lerar iman to amma ina wani sai ya ɗauki wannan ya mayar da shi shine abincinsa na yau da gobe sannan kuma ɗaya daga cikin ma ɗalibai shi wanga ustazu doktor hikmat bashir yana daga cikin ɗaliban da sun amfana da sheikh mahmud al-amir shankiti ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban shankiti shi ma al-maghamisi wanda malami ne a abin nan me yake suna mai bada sallah a masallacin quba da ya zo kan wata aya inda Sheikh Muhammad Al-Amir Shinkiti a cikin Adwa'ul Bayan da ana magana kan kissa Annabi Yusufa da mata inda yace qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim wato makircin mata yana da girma sai aka nuna cewa ai makircin mata ya fi ya fi na shaytan shi malam ya tafi akan wannan ya ce inna kaida shaytani kana da'ifa su ko mata an ce inna kaidakunna azim bal ma har wadansu suna karawa suna cewa ai ma an ce in mata sun yi taro akan manzo to su ko za a tattara Allah da mala'iku da mi za su taimake su kan waɗannan mata in tatuba ila Allah فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سكتي الله زي shiga ciki manzo zai aba mala'iku za su ga ciki da mutane na kwarai kan mace biyu wanda yake nuna makircin mata ya wuce wato abin nan makircin shedan to malamai suke cewa shi da magamisi da sauran waɗanda suka suka ce nan malam bai samu daidai ba alhali ko ɗalibinsa ne suka ce domin mi domin duk abin da mata za su aikata na sharri to shedan ne zai batar da su shaidan shine sanadiyar bacewa duk diyan annabi adam duk wata mace da za ta yin wani abu ba za a san yuwa ba ta wuce shaidan domin shaidan din shi na a bayan wannan bannata ta kenan inna kai da shaytani kana da'ifa wato kaidin shaidan mai rauni na ga wajen masu imani da waɗanda suka bi Allah idan Allah ya taimake su inna kai da kunna azim wato kaidin mata yana da girma amma ba wai ana nufin yana da girma ba gaban na shaidan domin na shaidan ya fi na mata domin shi shaidan shi ke tura su su aikata banna kaga ɗalibinsa ne kuma babban malami ne duniya ta da kuma an samu kuskure kuma an nuna cewa a ga inda bai samu ba kuma wannan ba shi ke nuna cewa shi ba malami bane amma ina wa alqal alwaha annabi Musa ya jefar da al alwaha alluna na at-taura wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama ra'si akhihi kan dan uwansa an gane ko a cikin taha sai an nuna hadda geman ya kama dan yace la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si dan ko ra'si akhihi kawai aka fada ya kama kan dan uwansa yajruhu ilayhi yana jayo shi zuwa gare shi malaman nahau suka ce nan yajruhu jumla ce haliya halun ne min Musa kenan jarran ilaihi Musa yana jayo shi zuwa gare shi waɗansu suka ce a'a hali ce ta ra'asu kenan majruran ilaihi yana jawo kan Haruna zuwa gare shi waɗansu suka ce a'a hali ne na Haruna kenan akiki din nan ya jurruhu ilaihi kenan jarran ilaihi akhafu almuhimmu dai maganganu ne na malamai yana jawo kan annabi haruna yana jawo haruna da daidai kuma shi annabi musa sai ya jawo in ko ya jawo kenan yana da halin ja shi ko haruna yana da halin ana jawo shi kuma bai yiwa a jawo kan haruna a ce haruna bai taho ba maganganu ne na malamai wajen tattaunawa kan mas'ala ta ilimi qala ibn umma innal qauma istad'afuni ga amsar da annabi haruna yabba musa qala yace yabna umma muna da qira'a yabna umma ko yabna ummi imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu ibnu amir da imamu shu'ba sun karanta yabna ummi yabna ummi saura sun karanta yabna umma to sai malamai suka yi magana guda biyu na nahau malaman basra suka ce da yabna umma da yabna ummi duka mabniyun na ma'ana wannan haraka ba ta i'rabi bace ta bina'i ce kamar yadda aka cewa 15 16 17 dukan mabniyun ne ala fathil juz'aini malaman kufa suka tafi cewa a'a yabna ummi a'a shi yabna ummi asalin shi yabna ummi ne sai aka shafe ya'un aka bar kasra ta zamanto wato alama ce tata sannan qira'ar da tace yabna umma suka ce asalin shi yabna ummi yabna ummi sai aka maida ya'un ta koma alif sai koma yabna umma sai aka shafe alif dan saboda mi dan saboda takhfifi sai zamanto yabna umma sai an ka bar fatha dan ta zamanto alama ta alif wadda aka shafe wadda asalin ta ya'un di kaje tawjihin wagga qira'ata alqur'ani ya kamata ɗaliban ilimi su san yadda ake taujih alqira'at wallahu ta'ala a'lam qala dai yace yabna umma ko yabna ummi ya kai dan uwana bai ce yabna abi ba ya kai dan uwan babana ko ya akhi suka ce yastadirru yastadirru atfahu yana tatso yana zaro wato tausayin annabi Musa to shi yasa suke cewa ya kai dan uwana duk da yake mu ne sai a ce dan uba in an fassara shi dan uba abu da bai da kyau malamai suke cewa ya kamata mu fita daga wannan tsarin da an ce mutum dan ubanka ne ma'ana ya zama to makiyinka ya kamata mu fita daga cikin wannan tsari domin musulmi yan uwan juna ne ko da ba uwa ɗaya uba ɗaya ake ba to amma ina yanzu da an ce dan uba subhanallahi lamari ya baci amma dai nan yace yabna ummi ba dan saboda in yace yabna abi ba akwai sharri a'a yafi son ya tausaya mishi saboda mace al'ada ta tausayi yafi yawa a wajenta shi ko namiji a wajen shi hankali yafi yawa shi yasa wajen mace in ana neman tausayi idan an ka sha kashi wajen baba to sai a wajen mamma a san samu abin ga galibi amma akwai lokacin da kuma baban yafi mamma sauki a wani lokaci amma wannan ba shine ke da yawa ba almuhimmu dai yabna ummi ko yabna umma ya kai dan uwana ga uzuri innal qauma stad'afuni mutane sun raunanar da ni ma'ana sun fi karfi na ba haka bane na yi tsaye wa kadu yaqtuluna ni sun yi kusa su kashe ni a cikin qaha sai faɗa mai yadda an ka tattauna qala ya harunu ma mana aka idra aitahum dallu yace me yasa baka me yasa hana ka ka hana su lokacin da suka ga sun bata an gane ko Allah tattabi ani afa asaita amri shin baka bi ni bane ko ka saba umurnina qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace naji tsoro kace na rarraba tsakankanin bani isra'ila ana akwai mas'ala guda biyu masu hatsari domin na farko haruna ya gaya musu wa laqad qala lahum harun ya qaum inna ma futumtum bi an gane ko ya qaumi inna ma futumtum bi an jarrabe ku da wannan mi suka ce lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ila Musa sun ce ba za su bari ba kenan da rigima ta kai sai suka nuna za su kashe shi da yagga zai iya zai iya kasa sannan kuma yace inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila naji tsoron ka ce ka rarraba tsakankanin bani isra'ila wato suna son su nuna cewa wasu malamai suka ce ai wannan ke nuna rikicin kabilanci ya fi rikicin aƙida shi yasa annabi haruna dan kai ya kawo rikicin kabilanci shi yasa ya bar magana tauhidi ya ɓaci wannan magana akwai kuskure cikinta annabi haruna ya yi magana kan tauhidi ya ga ba za ta yi ba sannan kuma ya ga in ya rarraba kawunan su yaƙi kawai za a yi kenan shi yasa ya bari ba wai don saboda kada a yi magana tauhidi ba don za a samu matsala a cikin kabilanci a wannan ba haka nan bane duk annabin da ya zo ya zo ne da tauhidi ko za a yi kabilanci ko za a raba gari tsakanin ɗa da uwa da uba da ɗa dole sai an yi magana addinin musulunci domin wanda ya imani shine Allah ya sani kuma addinin musulunci ya fi ƙarfin tsayawa iyakokin wata ƙasa ya fi ƙarfin ya tsaya bakin iyakar wata ƙabila ko ya fi ƙarfin ya tsaya bakin waɗansu mutane ko wani gungun mutane a'a قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ده هكا وانا اجتهاري دما لما يسوك يي واتو أكو كسكولي تكنسا وكادوا يقتلونني sannan sun yi kusa yaqtulunani su kashe ni kenan sun yi kusa ba sun kashe shi ba sun yi kusa su kashe shi amma ba su kashe shi ba fala tushmit bi al a'da'a yace kada ka sanya farin ciki ma'ana ka sa a yi dariyar mu makiya ka sa su yi farin ciki da ni da kai a gamu ta ɓace tsakankanin mu an gane ko shine fala tushmit bi al a'da'a a cikin wata qira'a da yake ba qira'a ce ingantatta ba fala wato tash mat bi al a'da'a ana cewa fala tashmat amma ba qira'a bace ingantatta sai dai a cikin larabci za a ce shamata an gane ko yashmatu ko ko shamita yashmatu shine yayi farin ciki da wata musiba wadda ta sami wannan fala tushmit bil a'da'a kada ka sanya ni in zan abin ban dariya in zan wanda makiya za su yin farin ciki an ga ta ɓace tsakani na da ni da kai an gane ko wannan shi daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake roƙon yake neman al'umma sa ta nemi tsari daga gare su shine kai fatan kada makiya su samu abin da za su yi dariya wato akan ka hadisi ne na Abu Huraira ya tabbata a cikin sahihul Bukhari ya tabbata a cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku nemi tsari da waɗansu abubuwa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala kace ya Allah ina neman tsarinka daga jahdil bala an gane ko wato tsananin nan na bala'i ko ko min juhdil bala shine wato rinjayan nan ya zama to banda iko akan bala'i jarabawa wa daraki shaqa darak shine lihaq ina neman tsarinka ya Allah daga wato rishikan nan ta ashaqa'u rashin arziki rashin arziki ya min ya kama ni an gane ko wasu ilqada da mummunan alqada shine wato mi shine wato hukunci na ubangiji Allah subhanahu wataala wata musiba ta afka maka to wannan in Allah ya rubuta ma tabbas za ta same ka amma abinda ake fata kar ta zan sanadiyar raguwar imaninka ko ta zan sanadiyar lalacewar imaninka kai ridda shine abinda ake nuhi wa su'il qada su umummuna ne a gare ka kai yake sama bakin ciki amma Allah ya umurce ka da kai hakuri wa shamatatil a'da kuma ka roki Allah wato tsintsarin shamatatul a'da dariyan nan ta makiya suka ka afka cikin wata musiba to annabi Musa ya zo da tauhidi Haruna da tauhidi ƴan uwan juna akwai masu jiran ta bace tsakankanin su sai a ji daɗi a cashe a yi wasa a yi dariya ina fata an fahimci ni Imam Shafi'i yake cewa wato wala turi lil aadi qat dhulla fa inna shamatata al a'da bala'u wala turi asalin shi wala turi ne kenan wala turi kada ka nuna lil aadi ga makiya qattu ko so daya zullan kaskanci fa inna shamatatal a'da bala'u domin dariyan nan ta makiya shi na daga cikin manya manyan bala'i na duniya Allah kai mu tsari da irin waɗannan abubuwa wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al a'da'a kada ka sa makiya su yi dariyan mu wala taj'alni ma al qawmi adh kada ka sanya ni daga cikin mutane wanda suke azzalumai Allah rama mu karanta aya ta karshe
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين annabi Musa ya karbi uzurin dan uwansa Harun yace qala yace rabbi ya ubangiji ighfir li Allah ka gafarta min wali akhi kenan waghfir li akhi Allah ka gafarta ma dan uwana shine Harun wa adkhilna fi rahmatik Allah ka sanya mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jinkan masu jinkai to anan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu na rai insha Allah ta'ala sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya in Allah ya kai mu na rayuwa kuma ya bamu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلقد قال